نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاد إنه من شاد يا صوت الجمادى أولى hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan 11 shekara ta 2025 muna ci gaba da tafsirar alqur'ani mai girma a cikin suratu an-nisa mun tsaya daidai aya ta 82 za mu tashi kan aya ta 83 Allah ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Allah ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amrun idan wani al'amari ya zo masu min al'amri na aminci wanda ya shafi kwanciya hankali ya shafi zaman lafiya tsakanin al'umma awin khawfi ko kuma wani al'amari ya zo masu wanda ya shafi tashin hankali da fargaba da tsoro a bih sai su ta watsa shi su ta yada shi su ta baza shi su ta yawo da shi suna gaya mu mutane walau radduhu ila rasul da sun maida shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum kuma da sun maida shi zuwa ga ma'abuta sha'ani daga cikin su la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke binciken wannan al'amarin na zaman lafiya ko na tsoro da sun san shi mana da malamai da shugabanni na ƙasashe da sun gane wannan al'amarin yaya yake walala fadlullahi alaikum in ba dan falalan Allah subhanahu wata'ala akan ku ba wa rahmatu da rama Allah ba lattaba'tumu shaytana illa qalila Allah ya ce tabbas da kun bi shaidan sai dai ɗan kaɗan daga cikin ku ne ba za su bi shaidan ba. Umaran ya ce, "Haza ta'dibun min Allah ila ibadi." Wannan wato ladabtarwa ce daga Allah zuwa ga bayi. Ma'ana Allah yana koya mu bayi ne ladabi daga cikin ladabba na zamantakewa. An fili daga aikin su haza wannan aikin nasu. ghairin la'ik wanda bai dace na yawo da al'amari na zaman lafiya ko kuma al'amari na tashin hankali Allah yana koya ma bayan shi masu imani ladabi cewa ga yadda ya kamata su kamar yanzu lamarin zaman lafiya lamarin tashin hankali kowa magana yake kai shi ba da gwani kowa gwani shi ko ba haka ba to ba haka ake so ba matsayinmu na musulmi lamarin zaman lafiya lamarin tashin hankali in ya zo a bar ma malamai a bar ma masana a bar ma shugabanni shi saboda suke da wuka su suke da nama a ciki amma yanzu ba haka muke ba kowa cikin wayan shi zai ta ganin labaran tsoro ko labaran zaman lafiya na ƙarya ita yawo da shi an kare yawo da abin sai ya bayyana karya ce ake ta watsawa kawai a gani me yasa saboda waɗanda suka yi ta yawo da abin ba waɗanda suka dace da abin ba ba su san abin ba ba su san hawa ba su san sauka ba kawai wannan hadari ne babba wannan yana daga cikin abin da yake taimaka ma wato rishin tsaro ya kara bazuwa cikin al'umma idan kowa yana da ta cewa kai akwai masana waɗanda su suka san abin su ake bari da irin wannan bayani sai bayanin shi su ma malamai masana addinin musulunci akwai da suke shigowa cikin irin waɗannan lamari din su koyar da mutane abin da ya kamata su yi domin sai a zo da wani labarin ƙarya a tada hankalin mutane ko ba haka ba ki haka ba daidai bane kamata ya musulmi kullum duk labarin da zai watsawa ya watsa labarin da zai jawo mutane kwanciyar hankali fata da hankali fata da mutane hankali kamar da gaske sai bayan da an kare yadawa kai ta tura wa mutane kai ta hikima kai ta jan ido kuma ka dawo kana cewa Allah ya kawo mu bata lokacin mu kaga wannan ba daidai bane to Allah ta'ala yana koyar da masu irin wannan aikin cewa ga ladabin da ya kamata su yi wa annahu cewa lalle yamdaki lahu ya kamata gare su idza ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma idan wani amari daga cikin al'amurra masu muhimmanci suka zo masu wal masalih al-amma da kuma al'amurra waɗanda suke suna daga cikin abubuwa na gyara na gama gari gaba daya abu ne ya shafi ko ina cikin ƙasa ma ya ta'allaqu bil amni abin da ya ratayu da zaman lafiya wa sururil mu'minina abinda yake da alaka da kwanciya hankali da farin ciki da murnar musulmi cewa sun ci nasara sun fatattake yan ta'adda misali sun yi karin bata da yan ta'adda sun yi kata-kata da su da wannan labarin ba kowa ke yada shi ba saboda cikin yada shi akwai akwai farin ciki to yana yiwa a yada ƙarya kun yi farin ciki kuma a bai bayyana shi ko aka fitattaka ba su ba sai bayan ka ƙara yadawa wani tsohon mutum wani zai yaza kawai ce ga sunan da an kashe su wajen ta da tamanin aka kashe sai labari ya bayyana shi a sojojin ku ne aka kashe ga in ta da ma kaga murna ta koma ciki yasa zumudi da karambani da gaugawa ba na ku bane na shugabanni ne da masana kan al'amarin tsaro su ne suke yada abin da ya kamata ba ku ba saboda su da abin da suka yada haka yake ba za su dawo su ce maka sun yi kuskure ba saboda suna da isasshen kayan aiki su suna da masu aiko musu rahoto kai kuma ba ka da wani ne da ya ji labari koya kamar yadda ka san labarin da shaidani yake saurarowa daga sama sai ya karya da yi masa wannan labarin to haka muke da ka ji kishin kishin wani abu an kai hari wani waje shikenan wani kawai sai sai zo mutane na da kokarin yada sharri su tada hankalin mutane kawai sai zo ya taba yadan ga abin da aka kuma ƙarya ce ba yadda wanda ya gaya mashi to Allah subhanahu wataala yana ba mu labari dangane da irin wannan abin ya shafi farin ciki da murnar masu imani au ko kuma yana rataye ne bil khawfi da jin tsoro alladhi fihi musibatun alaihim wanda a cikin wannan jin tsoron akwai musiba a kan su masu imani. To Allah ta'ala yana ladabtar da su cewa an yadda tabbato, sai ƙoƙarin sanin tabbas ɗin wannan abin ya tabbata ko bai tabbata ba. Wala ya stajilu Allah ta'ala yana koyar da su ladabi cewa kasu yi sauri, bai sha ce zalikar khabar da yada wannan labarin ai ta watsa shi sai bayan kun yada kuma sai ka ji kafafen yada abin nan watsa labarai suna ta bayanin abin da ba haka nan ba da ta abin da ka ji kafafen yada labaran nan ba su faɗi su bbc su wani ka jira su faɗi su suna da kayan aiki suna da masu aiko musu rahoto ka jira ka ji labari gare su ko ka jira ƙasa ta faɗi ne na gaugawa nawa za a baka in ka yi sauri ka mai haka da komi sai wahala ƙarshen ka baka kwashi zunubi wurin Allah subhanahu wataala da haka abin da ake so dama Allah ya ce in ja kun fasiqun bi nabain fatabayyan idan fasiki ya zo muku da wani labari to ku yi kokarin tabbatar da wannan labari fatathabbatu ku nemi bayani ku nemi tabbas din wannan labarin an yi ko ba a yi ba an tusibu qauman bi jahala wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin dan ku koma kuna nadama da kun sani kaga wato mutunci ya riga ya zube kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'minan تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل ومن الله عليكم فتبينوا Allah ya yi maku baiwa dama can kuma aka kuke Allah ya maku kyauta kuka zamanto muminai kuka rabu da shirka da kafirci to ku nemi bayani inna Allah kana bima ta'maluna qadira Allah ta'ala ya kasance gwani ne masani game da dukkan abin da kuke aikatawa bal a yarudunahu ila rasul kamata ya su mai da wannan labarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum kuma su mayar da shi zuwa ga ma'abuta sha'ani daga cikinsu, alin ra'ayi, ma'abuta ra'ayi, mana waɗanda suke da masaniya suke da gani da tunani game da wannan lamar. Masana tsaro, masana alamurnan zaman lafiya da kunci hankali da tashin hankali. Wal ilmi, ma'abuta sani, masu ilimin addini, wannan su, da ma'abuta nasiya, masu gargadi, masu fadakarwa, والعقل ما أبوتا هنكلي والرزانة ما أبوتا نزوع wanda su labari ya zo masu ba su saurin haɗe shi idan labari ya zo masa yanzu sai sun aje hankalinsu sun bincika na nana ya gaya ma labari to da an gaya ma ba ce ba ƙaddawa za ka yi bincike za ka yi binciken kuma saboda kana da kayan bincike tare da kai kayan aiki ne kawai Allah ya baka ilimi ka san irin tunanin da za ka yi ka gano wannan labarin ƙarya ne ko gaskiya ne wanda ba ya da duk waɗannan abubuwa ba ya da ra'ayi ba ya da ilimi ba ya da nutsuwa ba ya da hankali labari da ya zo ma kawai sai karka kana turo mai diba bare in ka bayan ka turo ka yi bayanin cikin sakon da ka turo ka ce da Allah duk wanda yake sa alheri ga ƙasa da Allah ya tura mutane su sani gani kana sa alheri ya saba sai ka tura ba ka tura mutane masifa da bala'i saboda ba natsuwa ba hankali ba tunani to Allah ta'ala yana cewa ulil amri sune masu tunani masu ilimi masu nasiya masu hankali masu tsananin natsuwa sune wanda dan abu ya zo musu kai tsaye sai an zanna an tattauna yanzu masani in labari ya zo mai mara daɗi yana kiran wani masanin dan uwan shi ya ƙara kiran wani ya ƙara kiran wani ya ji yaya duk wanda ya kira sai ya ce kai ci ban da wannan labarin ya sha mun ya faru aka tun daga nan ya zama ya zama abin da ya zama Allah ya kiyaye alladina wadanda ya arifuna al'umura wadanda suka san al'amurra yadda suke wa yarifuna al-masalih kuma sun san abubuwan da suke gyaruwa ne wa biddaha kuma sun san abubuwan da suke kishiyan gyaruwa ne waɗannan su ake ba da musu watsa labari ba wai kowa ba fa in ra'au fi idaatihi maslahatan idan suka ga akwai maslaha akwai amfani akwai gyara a cikin watsa wannan abun wa nashatan lil mu'minin kuma suka ga akwai samun musulmi samun mu'minai karbi su sanya musu kuzari da sakewa da ƙarin ba da ƙoƙari wa sururan lahun da kuma ainihi faranta masa rai ba su labarin domin su yi murna su yi farin ciki in suka ga a cikin yada wannan labarin akwai irin waɗannan abubuwa wata harruzan da kuma kare kai mina da'ihim daga bakiyarsu fa'alu zalika sai su aikata wannan amma mutanen da suke ta yada su duba su kalla waɗannan abu kuma ruwansu wa in ra'aw annahu laysa fihi maslaha in kuma suka ga babu wata maslaha cikin wannan abu babu wani alheri in aka gaya ma mutane babu alheri aw fihi maslahatun ko kuma suka ga cikin shi akwai maslaha walakinna madarratahu sai dai cutar shi tazidu tana karuwa ala muslati akan alherin shi lam yudhi'u nan ma ba za su yada shi ba in suka ga in suka ba da labari to tsoro zai kara faruwa a cikin kasa ƴan kasa za su kama tsoro ya ambata shi yasa wani lokaci da shugabanni sai su ba ku labarin abin da ba shi bane ba dan ko madan kasa ta da muku hankali ko ba haka ba sai su an kashe mutane da ya sai su gaya muku yan kwaro ko mutum da ya ka kashe ba daidai ba ne amma ya za ka yi ba yadda za ka yi Allah ya rubuto musu mutuwa ta wannan hanya za a yi ku sai a gaya mu labarin da hankalinmu za ya ɗauka wanda ba zai tada mana hankali ba me yasa saboda sun san maslahan wannan labarin kaɗan ce akan mafsadar shi akan ɓannar shi za ka sai a kyala mutane a basu labarin ko wani wani lokaci ba za a ce an kai haɗi kawai ba ya komi ba shi ke nan ba ولهذا قال تعالى ذاك الله سبحانه وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم da waɗanda suke binciken wannan labarin na zaman lafiya ko kuma tashin hankali da sun san shi daga cikinsu ay yastakhrijunahu waɗanda suke hiddo wannan labarin bi fikri da tunaninsu wa ra'ayi musadida da kuma ra'ayyukansu waɗanda suke datattu wa ulumihim rashida da kuma ilmummukan su waɗanda suke shirye da tunani da ra'ayin da ya dace da ilimin da Allah ya ba su ilimi daban-daban to Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan waɗanda suke da waɗannan abubuwa su ne za su sake ba mutane labarin abin da yake faruwa ba kowa da kowa zai ba mutane labarin abin da yake faruwa a cikin kasa ba wa fi ya zama ne yace a cikin wannan dalilun li qa'idatin adabiyya akwai dalili na ka'ida ta ladabi wa ya annahu idza asala bahun cewa idan bincike zai faruwa fi amri min al-umur a cikin wani shari daga cikin al'amurra yambagi ya kamata an yi walla man huwa ahlul lidalika a mika wannan ga wanda yake shine ya dace da wannan aiki muna ganewa ko kowane aiki ana bada shi ne ga wanda ya iya shi idan ka ba kafinta gini kaka ba za a yi gini idan ka ba magini kafinta ya aikin kwafa ko wani abu ko bancin nan ba zai iya ko ba haka ba idan ka jira kafinta ka ce da Allah wayoyin da kake so a gyara ma zai gyara masu ba aikin shi bane haka ma shi ma wanda ya iya harakar wayoyi in ka kira shi ka ce ma ya ma kujera ko ya ma kwaranga ko wani abu zai iya ko ya buga ma kwano ga ɗakin ka zai iya ba aikin su bane kowa da aikin shi haka in ka kira wani mushe daga cikin mushannin lafal misali na primaire na ko na college ko na lycée ko na jami'a ka ce da Allah tafsiri kake so yazo ya ba akwai waɗanda sun yi amma dai umuman ba su iya ba aikin su bane amma an kace kana ne ka kira shi da Allah wata aya ce ta dallaka mai mana tafsirin da nake so kai mana bayani zai ba haka shi ma malami ka kira shi ka ce da Allah wata matsala ce ta mat lai ta cije mani wani na yana waɗanda da Allah ba su malam yare ma take malam zai gaya ma sai malam dama ya yi wannan fanni ɗin ya yi zirgi a ciki sai ya gaya maka ma dai ba fannin shi bane malami goma da ya ka samu dai ciki wanda ya san waɗannan abubuwa to kowane lamari yana ba wanda ya iya shi yawa wanda bai iya ba ba za ba shi wannan al'amarin ba shine malam ya ce idan binciken wani abu daga cikin al'amurra na ƙasa suka faru, to ana bika wannan binciken ne ga wanda ya dace. Wa yi jala ila aji kuma a mika shi zuwa ga ma'abucin shi wanda ya san shi. Wala ya takaddamu bai na aiki kuma ba zai shiga gabansu ba. Idan haka ya kafa innahu aqrabu ila sawabi wannan shine mafi kusa ga adaci. Yawa saboda an ba wara li salamati min al-khata kuma shine mafi cancanta da ainihi kubuta daga fadawa cikin kuskure aiki saboda haka kowane aiki ana ba da shi ga wanda ya dace kamar yadda annabi yusuf ya ce ba sarki ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ka sanya ni akan taskokin kasa domin ni mai tsarewa ne kuma masani ne kuma da yadda tijji ta ce babanta ya abatista ajib inna khayra man istajarta alqawiyyul amin tace baba ka doke shi aiki domin mafi alherin wanda ka dauka aiki shine wanda yake mai karfi sannan kuma ga rikon amana aka ta faɗi waɗansu sigobi wanda suka dace da da annabi Musa wanda ta gane shi tare da su to saboda haka ko wani aiki yana ɗauka wanda ya iya a bai shi domin haka haka shi ne zai sa a dace kuma a tsira a kubuta daga fadawa cikin kuskure ko ba daidai ba wa fihi a cikin wannan aya annahi akwai hani anil ajala daga yin gaugawa da yin sauri wa tasarru'i da yin sauri li nashri umur ga yada al'amurra min hini sana'iha daga lokacin da mutum ya ji su nan take sai ya tawatsa su to an hana aya tana cewa kanmu gabanin mu ya da waɗannan abubuwa da muka ji yanzu yanzu nan to ya kamata mu bincika ya kamata mu yi nazari game da su in ma mun bincika mun gano haka ne to ya kamata mu yi nazari shin in muka bari akwai alheri ko ko babu in muka koyi akwai sharri ko ko babu duk sai mu yi wannan tunani mu nemo ire-iren mu da waɗanda suke saman mu duk mu gaya musu ba ma da abubuwa yanzu ba haka suke faruwa ba duk yawan abu ya faru kan mu muna yin gaban kanmu ne sai daga baya waɗannan ayoyin mu tuna su sai mai ba daidai ba an zo an rike ku nan sai mu tuno waɗannan ayoyin saboda jin daɗin muna muna jin daɗin mu yaɗa sharri rayuwa ma ba wai sharri ne muke so kaman manufanmu mai kyawu ce so muke a yi maza a tsari abin na aikata shari shi yasa sai mai gaugawa mai abu mu manufar mu mai kyawu ce to sai dai ba dukkan mutumin da yake da manama mai kyawu ba a wurin Allah subhanahu wataala zai tsira ba ko da kana da manama mai kyawu to kuma sai ka ba abin da Allah ya ce idan muka bi ka kama Allah ne Allah ya ce in ja'a kun fasi kun bi nabai to wanda ya zuma da labari ya kamata ka bincika ka yi bincike ba wani abin gaugawa ba ne labarin yanzu ya zo ba ku sai ka bincika daga wajen da ya zo gari kaza ne ba ba mamaki wannan garin kana da abokai kana da amunnan arziki kana da mutane kana da in kai ba ka da wani yana sai ka bi ta hanyar wani wanda yana da mutane garin ka sa ya kira wani wanda ya sani garin a bada labari me yake faruwa garin dole na abubuwa ba za mu yi su da zaura ka gaugawa na yada labari daga jin shi baya da kyau sai an tantance sai an tona an bincika sai an tabbatar da gaskiya daga kare wannan labari wal amr sannan kuma akwai umarni bit ta'ammuli da la'akari da tunani qabla al kalam gabanin magana kafin kai magana kamata kai tunani wannan magana me za ta haifarwa alheri ko sharri wannan nazari fi da kuma yin nazari a cikin abu hal huwa maslaha shin wannan abun maslaha ne amfani ne alheri ne gyarawa ce za a yi ko banna fa yuqdimu alayhi al-insan sai mutum ya tai gaba shi gadi kawai idan kai nazari gabanin kai magana kai la'akari duk kai tunani kuma ka gano cewa fadin wannan labarin zai kawo alheri to je gaba gadi kawai ka baki amlako ko a fa yuhjimu an fito sai mutum ya sha baya kama bakin shi idan ka gane cewa babu alheri cikin shi bayan duk kayan bincike ka ci wannan labarin kun babu wani alheri da zai faruwa in na faɗe shi sai ka kama bakin ka kawai Allah ya sa mu dace kuma qala ta'ala sanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan kalalan Allah subhanahu wa ta'ala akan ku ba in ba dan rahmar shi akan ku ba ai fi tawfiqikum a cikin datar da ku wa ta'dibikum da kuma koyar da ku ladabi Allah ya koya mana ladabba da yawa cikin Qur'ani sai dai kai ci ba mu cika aiki da su ba wa ta'limikum shi kuma kullun ladabi ƙara ma al'amari kulliya yake kadiba kaga ko dalibi da in ba da ladabi zaka kamar dan tasha yake haka ce baya da ladabi da biya kawai zaka ba ma karatun yake ba ke ina me ya raba shi da ladabi kana kana dalibi kana koyan karatu ba kai ladabi amma da ka samu mai ladabi sai ka eh ya dace haka ne Ina saboda karatu da ma koya maka ladabi yake ba ka dalibi mai neman ilimi da wani abin nan gambo ga kanshi yayi wani irin nasu bakin shi yayi baki kirin idanun shi ya jawar kaman mai yaya aga bai da kace wannan hanya makaranta yake zuwa da ba koyewa yake ba saboda haka shi ladabi kullum ƙara ma abu kyau yake isa Allah yake ladabtar da mu cewa me ladabi mu yi aiki da ladubban da aka koyar da mu suna ƙara ma rayuwar mu kyau suna ƙara mata yammu zuwa ga Allah subhanahu wataala ado ne ya sa ladabi ne da yake kai shi tun da ladabi da koya maka kai wasa da shi ladabi gaba da na tsarki na alwala na sallah duka Allah ya sa mu dace wa talibikum haka ma in ba dan da Allah subhanahu wataala ya sanar da ku ma lam takunu talabuna abinda ba ku kasance kun sani ba lattabatu shaytana illa qalila wallahi da kun bi shaytan sai kadan daga cikin ku ne ba za su bi shaytan ba me yasa li anna al insana sabr shi mutum bi tabihi da dabi'a shi jahili jahili ne mutum da dabi'a shi jahili asalin mutum bai san komai ba الله أخرجكم من بطون أمهاتكم la ta'lamuna shay'a Allah ta'ala ce Allah ne fitar da ku daga cikin cikunnan mahaifan ku mata ba ku san komai ba saraka asali cikin dan adam bai san komai ba saraka dan adam da dabi'a shi jahili mana da dabi'an ka ba da ka zo duniya ba malami ba masani bane hankali hankali ne kake koyon karatu ko sannu sannu sannu sannu kana koyo kuma rayuwa tana koya ma jiki magaji kana dan kararrami kana ganin rana ba komai bace sai ana cewa dawo dawo in ka je ciki ba kai dawowa ga ka tsake ta tayi zafi irin ta kare ɗaya da rabi kare bi kare uku din nan kaga da gudu goban an ce kakka ce ba ka zuwa haka wuta ana dauki ke ka kana zuwa ana dauki ke ka sai radda hannunka ya fada ko ba ka kare kallon ta ba za ka kare ni ba haka makaranta sannu sana koya ma alifin koya ma ba'un koya ma ta'un koya ma ta'un haka dai sannu sannu a ƙari sai zuwa zan yi koya ma a bata sa'a ja ana hafaɗa ma kana haka tsarara zai ga da kanka kana ɗan ta da kanka haka a hankali wata rana kuma kai ne za ka zan yi kwaɗa ma mutane kai ana ci ma alifin kana cewa ba'un kamar ba ka ya ka zan yi koya ma can baya ba a hankali a hankali الإنسان بطبعه ظالم ظالمين ɗabi'ar ɗan adam haka take mugu ne ɗan adam sai wanda Allah ya sani Allah ya ce innahu kana zaluman jahula lalle ɗan adam ya kasance mai yawan zalunci zalunci ke ga ɗan adam zalunci kanshi to tun da ya zalunci kanshi zai daga mu wani ba zai mauna adalci ba yaron za ka ga ya zalunci kanshi sai wata bai karanta ƙura'ani ba ya zalunci kanshi ba sai wata bai sadaka ba bai zalunci kanshi ba sai wata bai nafila ba bai zalunci kanshi ba sai wata da watanni bai sadar da zumunci ba bai zalunci kanshi ba wannan da ya hana kanshi samun ilman na alheri to dan ya hana wani kuma kai mamaki tarin ya ga ran sallah bai sallah ita da gudu assalamu alaikum wa rahmatullahi assalam kawai ya fita ina zaya kawai shikenan shi ma bai san ina zaya kawai ya fita da motar shi kaga yayi nan ya kai inda bai kwana ya dawo kuma sai ya dawo nan wajen ya kai wajen lise gobe da kuma kaga ya tsaya wai na ma za bari ya nan wajen ya bar ya bar tasbihi masallaci ya bar nafila ya taho shi ya bar wannan alherin kuma ya shigo gari ya rasa ina za wannan zalunci ne da da muke maka wani sai shekara bai karanta Qur'ani saboda baya da matsalar komi haraka na tahiya daidai karatun Qur'ani ne zai ba zalunci kan shi ba kai da Allah ya sa mana zuwa a ce cikin shekara ma ka yi sauka uku ko hudu ko biyar a sai ma kawai ce ma Qur'ani saboda dadi yayi yawa don nauyi ne na zalunci Allah ya kiyaye kuma haka dai dan adam jahilin jahili ne da tabiya shi kamar yadda muka faɗi duka aya ta tattara su tace innahu kana zaluman jahula kuma Allah ya ce innal insana la zalumun kafar lalle dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci innal insana li rabbih lakanud Allah ta'ala ya ce lalle mutum mai butulci ne butulci mai yawan gaske ga Allah mahalicci wala ta'muruhu nafsuhu illa bi sharr shi wannan adam ran shi ba ta mai umarnin komai sai ya aikata sharri inna nafsa la'amaratun bisu'i to duk wanda ya nisanci malamai ya nisanci kuwa ya nisanci makaranta ya nisanci alheri ya nisanci masallaci da da ya ga an bude lasfika an ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah zai ya tashi ya tafi shi to wannan shedan zai bi shi tunda ya ki tsayawa inda zai maganin shedan to shedan zai bi shi tabba sadaka irin wannan mutumin ran shi ba za ta mai umarni da komai ba sai dai ta umarne shi da sharri amma fa idza laja ila rabbi to idan mutun ya faki ya rabi zuwa ga Allah subhanahu wataala malice shi wa tasaba bihi ya rike Allah subhanahu wataala shi kowa washtara fi zalika kuma ya bada kokari a cikin wannan laqufa bihi rabbuhu to Allah subhanahu wataala malice shi zai tausaya mishi wa waffaqahu li kulli khair kuma Allah subhanahu wataala zai datar da shi ga dukkan alkhairi gaba daya saboda haka dole sai ka tashi aiwa sai ka tashi kayi abinda Allah yake so sai Allah subhanahu wataala ya yi yawa kana neman taimakon Allah dole sai ka tashi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dole sai ka nemi taimakon Allah kai ka dai baka iya maka to dole sai ka fake wurin Allah subhanahu wataala ka rike Allah subhanahu wataala kuma kai kokari wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana Allah ta'ala ce lalle waɗanda suka bada kokari a cikin al'amarin mu na addini Allah ya ce wallahi sai mun shirye da su hanyoyin wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa saraka sai kai kokari kai ma wa man jadda wajada duk wanda ya bada kokari zai samu sakamakon kokarin da ya bada Allah ya samu dace wasabahu kuma Allah ta'ala zai kare shi mina shaitanir rajim daga shaitan wanda yake je mafi lanan ne Allah ya kare mu daga shaitan haka kenan kama Allah subhanahu wataala yana cewa aikin shaitan ne aikin shaitan ne ba zan kiyaye labarai kafin mu tabbatar da abin ya abu ko bai abu ba shi ne sai Allah ya cika ayat da cewa in ba dan falalan Allah da rahama Allah falalan Allah da rahama Allah shine wannan karantarwa da Allah yake miki wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ada'u bi hazwa walau la fadlullah alaikum taimakon Allah ne da rahama Allah mana in ba dan wannan bayanin na Allah ba ana Allah ka zabi to shi yasa in aka yi bayanin Allah ya saukar da ayoyi suka yi bayanin ko mutum da ya samu ya rike bayanin ya aiki da shi to sauran mutane sun cira Allah kiyaye sai Allah ta'ala ce faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak harrib almu'minin asa Allah ay yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila faqatil Allah subhanahu wa ta'ala ce kayaki kafare fi sabilillahi dan Allah la tukallafu illa nafsak ba a dora ba kowa sai ranka wa harribil mu'minina mu'mina ba ka kwadatar da su su ma su yi su yaki ya yi annabiyu harrid almu'minina ala alqital ya kai annabi mai girma ka fadatar da mu'mina akan yaki asa Allah Allah subhanahu wataala tabbas ya kusa an ya kuffa ba'sa alladhina kafar ya kame bala'i da musibar kafirai wallahu ashaddu ba'san Allah ta'ala shine mafi tsananin karfi wa shaddu tankila kuma Allah ta'ala shine mafi tsananin azabtarwa duk wani wanda zai maka azaba bai kai Allah wala yu'adhibu azabahu ahad fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin azaban Allah ta fita kowa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كامن الله سبحانه وتعالى يا فنكوة إن بطش ربك لشديد كامن الله سبحانه وتعالى كامن يمسمن كلمة كذلك كامن متانا النبو نوح متانا النبو هود متانا النبو صالح متانا النبو شعيب متانا النبو لوط كلمة كذلك الله كامن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله سبحانه وتعالى ya kama fir'auna kamu mai tsanani aka bar shi da ruwa kawai cikin ruwa kawai aka kyale shi cikin ruwa ya iya da ruwa in yana iya hadi halatu malin yace wannan yanayin wannan halin afdalu ahwali al-abd shine mafificin halayen bawa an shahida fi nafsi ba wa ya kokari shi da kanshi ya kokarin gyara kanshi dama abin da yake wajibi shine mutum ya fara da kanshi alam tisali amrillah abu sayin aiki da umarnin Allah subhanahu wataala min aljihadi wa ghairi na jihadi da wani abu wanda ba jihadi ba mutum ya fara da kanshi ya kokari ya fara da kanka dama sai ka fara da kanka sai ka gyara kanka sannan ya gyara wani abuwa to wannan shine mafi kyawun hali mutum ya fara da kanshi kamar yadda Allah ya ce wal asli innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Saraka mutum yana farawa ne da kanshi in ya gyara kanshi kuma kana farawa ne da kanka da ilimi ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san addinin musulunci sai ka yi aiki da abin sa'annan sai ka zo ka yi kokarin koya ma wani amma kai baka iya ba kuma ka ce zaka koya ma wani kai baka fara da kanka ba kai batacce ne lalatacce ne ya zaka gyara wani sai ai haihuwar guzuma ke yawa kowa kwance da ya kwance duk gaba dai kowa wani ba ya tada wani Allah ya kiyaye wa yuharridu ghayrahu alayhi kuma ya kwadaitar da wani shi akan yin jihadi wa qad yu'lamu fil 'abd al-amran wa qad yu'damu fil 'abd al-amran malan yace akan iya rasa al'amuran guda biyu cikin bawa wai al'amuran guda biyu kokarin da za ya gyara kanshi da kuma gyara wani ta ana iya rasawa shi bai iya ba da daman da bai iya ba ya iya ma wani da bai gyara ba ya zai gyara wani to ana iya rasa gaba daya mutum ga yanan batacce da latacce ne kawai au ahaduhuma ko kuma a samu daya daga cikin al'amuran guda biyu ko da a same shi ya gyara kanshi ya ce ta kanshi yake kowa ya ta kanshi ya ce alaikum anfusakum kowa ya rike kanshi kawai ko kuma a same shi bai gyara kanshi ba amma yana ta kokarin mi yawa wata ne za a yi ta faɗa yara sun lalace tafiya ta tabarbare sai ka shiga wata kwara sai kan shi ya ɗaura wiwi yana shi to me yake nan an shi bai gyara ba ya ce wani ya lalace ko kuma sai ka je komisariya ce ai ga yanin wani ne ya fita da kai sai kai mutumin da yake ta wada ya rashin lalace tarba su da tarbiya ga ya sato kayan mutane to to ana ana iya samun haka ko dai mutum ba ya da gaba ɗaya ko kuma yana da wani to rasa gaba ɗaya aibi samun ɗaya cikin ma aibi ne samun duka shine daidai ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى من زكي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي ليس لك قدرة باك دعيكو على غير نفسك أكم أبن دبارنك أما رك كان دعيكو أكد كما كما كان إيساكن كما كان كنك سوف كما لكي با وانده من لكي كنك أمبا كيبا bayan Allah subhanahu wataala ko amma wani fa ba lalle bane kai ma mutum bayani ya karbi bayanin ka ba saboda me saboda baka mallake shi ba baka da iko akan shi falan tukallafa ba dora maka bi fili ghairika da kulawa da aikin walinka kai aka dora ma kanka kula da kanka kai kokari gyara kanka ka tsaftace kanka kai kokarin ladabtuwa da ladifa da dabi'antuwa da dabi'u masu kyawu da halattuwa da halaye kyawawa ka gyara kanka sosai ka zama mutum kirki haka ake mutum yana farawa ne da kanshi in ya so sai ya fara sai biyan ta da wani ya ci gaba da gyaran mutane da kuma yana gyarawa shi ma yana ƙara gyaruwa yana gyarawa yana ƙara gyaruwa kamar yadda mai koyarwa kullum yana koyarwa yana ƙara basira ba wai kana koyarwa kuma kullum basira kana dishewa ba a ga yau an yi ba yi muke su ake kullum abubuwan da kake koyarwa su ma zan nama cikin kai ko da gobe ce aka tada ka tashi za ka iya faɗa mana za ka iya bada misalan shi da komi za ka mai magini kaga yana gini ne kullum yana koya ma wasu kafinta haka nan injiniya kullum yana aiki yana mai yana ƙara basira haka makarancin alkurani kullum yana koyar da kurani yana ƙara har da shi tana ƙara tabbata to haka ake so da kullun kana gyara kuma kana mi kana gyara kanka kai ma harridil mu'minin ala alqitalika zabarar da mu'minin su je su yaki wa qad yashmalu kullu amrin yahsulu bihi nashatul mu'minina wannan wa da yashmalu wannan ya shafi kullu amrin dukkan lamarin da yahsulu bihi nashatul mu'minina wanda da shi ne mu'minin suke samun nishadi suke samun kuzari dukkan labarin da shi ne musulmi ba samun karbi ya shafe shi da aka ce a kwalitar da su a kan yaki wa kowace kulubihim da dukkan abin da zai kara musu karfin zukata zukatan su kara karfi da yakini da imani da Allah min taqwiyatihim na karfafa su wal ikhbari na ba su labari bi dhafil a'da'i da raunin makiya zan yi gaya ma mu'minan cewa makiya ba sun yi rauni yanzu yanzu ga inda suka kai ba su da makamai makaman sun kari fada ma suke tsakanin su kaga sai kara mai sai ka kara ma yan uwanka kuzari in kana gaya musu makiyan sun yi rauni yanzu wa fasharihim sun wace fada ma suke da su da junan su ba su yi tsakanin su ma'ana duk abin da zai sa mu'mini ya ji karfin ba zai je ya ki kafirai da ya kamata ka sanya mai cikin zuciyar shi amma na gaskiya duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaki dan zambo ne yawa ana son zambo cikin ne a cikin yaki ana son ka bari wani abu kamar haka nan ne kamar yadda wato a yakin mota Khalid ibn al-Walid ya takuda mayakan shi su yan kadan ne an raba su wajen su sha nawa ko su 20 da wani abu yawa an yawan yayi yawan da yakin ba zai yiwu ba haka tsari sai ce kai na dawo su dawo hagu na hagu su dawo dama na gaba su koma baya na baya su komo gaba ta ka fara wannan aiki duk lokaci daya duka bari suka ce kai an karo masu yawa ha su suna yin haka na su koka bari suka zaki ya baya mutum dubu ɗari biyu haka mayaki sojoji dubu ɗari biyu sai suka zanke ja baya shi ma Khalid da ya ga suna ja baya ce to kuma ku zanke baya kuna wannan haka din kuna musaya wuri ko kuna ja baya to dan aka je wurin wani dutse yace ku ku bi ta bayan dutsen nan ku boye ai su kafaran sai suka kara jin su ma sai suka ƙara gaba suka ce ta baya ne ake so a kewaye musu shi kuma Khalid cewa ke in kuka kewaya bayan dace kuka ga ba kowa kawai ku harce kowa na jin tsoron kowa to haka ake so duk wani abu wanda zai sama muminai wato karfi sanya musu kokari su mance da duk wata wahala su ji suna da karfi suna iya yaka kowa to Allah subhanahu wataala ya ce a yi musu shi wa bima sa'annan kuma da abinda addalil muqatilina Allah subhanahu wataala ya tanade shi ga masu yin yaki bila tsawabi na lada a gaya musu lokacin suna ana zaman mu na farko shekara abin nan 99 zuwa 2000 da uku da hudu haka akwai fada da yake da da abin nan mutanen kudancin sudan kayan arabu sudan a lokacin don aka kashe don aka kashe abin nan bangaren dama cin su dama yan kudu kafirai ne arna ne dama su bakaken arna ne maguzawa ne ka ganin mutane tsirara suna yau sun babu kaya maza da mata ba sallah ba salati ba ruwansu ba haka kashe in haka ja kai wanda aka kashe sojojin sudan musulmi ba za ga cikin talabijin an samu malamai sun tashi suna bayani wanda yake ba daidai ba ne suna ta bayanin cewa waɗannan waɗanda aka kashe yan aljanna ne a ta karanto ayoyi da hadisai an wani ma malamin sai ya ce dai je kusan sai da zai irin kamshin aljanna da dan da sa mutane ne sa mutane karhin ajiya ke ka a yi rauni kuma an kashe kare aljanna za ka to haka akan kenyi akwai dattijo ya rasu yanzu ya kai shekara goma da rasuwa shi ta wannan abin lokacin yana yana mataimakin shugaban kasa malam ma kasan su gwamnatin su gaba dai kowa malami ne ba kamar mu kowa malami ne kowa yana ya tashi hurbin shuma kowa wanda yake cikin gwamnati tun daga shugaban kasa tun daga shugaban kasa hawa har filanto na ma'aikatu gaba ɗaya kowa yana iya hudu shi ma kowa yana iya hudu bai iki kowa malami ne zuwa su da jahilai kowa ya sa addinin musulunci su da shi mataimakin shugaban kasa ya taɓa ba mu limamin ma ne na juma'a shi ne mataimakin shugaban kasa limamin juma'a ne babban masallaci gare kuma a ƙarƙashin shi akwai ƙungiya ta addinin musulunci ta jabal islamiyya babban malami ne ba tafsiri yana kuma yana nan matsayin shi nawa sai dai rudadde ne haka wanda suka bada da shugaban kasa sai ya yi yana warware duk wa'azuzzukan da ya can baya da cewa da wanda aka shirya aljanna wallahi duk wanda ya mutu ya mutu wa mushi kawai ya taɓa ba mu sallar awa biyu yana hudu ba awa biyu yana hudu ba yana ta zaɓi shugaba mutane suka yi ta hita daga masallaci kayan ya kare rabin masallacin da sun ta su yin ya jawa ya sai aza ta kai shugaban kasa sai aya tana magana duk ayoyin da suke bata mutane to sai ce kansu ne ake magana to saboda haka da abin da Allah subhanahu wataala ya tattala ya shirya na yi na yi samun lada da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani ga dukkan wanda ya mutu wurin jihadi to dai ana tunatar da masu imani shi saboda su tashi su yi jihadi don su samu wannan daraja wa malal mutakhallifina haka ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya akan mutakhallifina waɗanda suke makara su yi kiwa su yi zaman su su ki tafiya wurin jihadi bi sabilillah min al-iqab ai bayanin shi saboda waɗanda suke da niyyar kin tafiya sun cewa in sun ki tafiya ba na abu bane kuma wannan ba shi ne maganin mutuwa mutuwa ko ina take shi ka yi ba da ba misalu wannan da yare shi kullu dukkan shi yadda kullu yana shiga fit tahrir a cikin zabarar da masu imani halin kitali akan su je su yi bada da kafirai asa Allahu an yakuffa ba'sal ladina kafar ai bi qitalikum fi sabilillah da yakin da za ku yi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya kusa ya kame yakin kafirai da azabarsa da tsananin su wa tarihi ba'dikum ba'dha da kuma kwadaitar da sashen ku da kuke ga sashi shi ma ya kusa ta hanyar shi Allah subhanahu wataala ya dakatar da sharrin kafirai wallahu ashaddu ba'san ay quwwatan wa izza Allah ta'ala shine mafi tsananin karfi kuma shine mafi tsananin buwaya buwaya shi ta fita kowa karfin shi yayin kowa wa shaddu tankila kuma Allah subhanahu wataala shine mafi tsananin azab bil mudnibi fi nafsi game da mai zunubi a cikin karan kanshi wa tankilan li ghairihi da kuma yin azaba ga wani shi walau sha da Allah subhanahu wataala ya so ta'ala lan tasara min al kuffar da ya sa an ci nasara akan kafirai ya kowace da karfin shi kamar yadda ya bada cikin walau insha Allah lan tasara ina bi quwwati da karfin Allah subhanahu wataala wa lam yaj'al lahum aqiba kuma Allah ta'ala baki Allah ta'ala bai zai ba zai sanya musu rabuwa ba duk gaba ne sai ya karu da su inda Allah ya ga dama amma Allah bai ga dama haka ba walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd sai dai Allah subhanahu wataala yana so ya jarrabu sashin ku ne da sashi ya jarraba ku da masu imani da kafirai ku ba kafirin Allah ya jarraba ku da masu imani mana wata rana wani ya ci nasara wata rana wani ya ci nasara haka ne ko tilka al-ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin saboda Allah yana yin haka ne walakin min hikmatihi yabluwa ba'dha ibadihi bi ba'd sai dai saboda hikima Allah Allah yana jarraba wasu da wasu amma rayuwar da muke yanzu ko ba ka ba Allah ya jarrabe mu da kafirai suna ta kashe mu suna ta kashe mu suna ta rusa mana gidaje suna ta rusa mana arzikin mu da tattalin suna ta bata mu tarbiyyar mu da yadda kai tarbiyya da yadda ka zanna ka koya ma mutane ka karantar da su ka kimtsa su da sun bar wurin shi kenan kaga magana ta zama ta ranar juma'an kai hudu ba aka yi ta kuka kayan wata juma kuma amince an shiga wani sha'anin daban kuma saboda abubuwa na ɗaukar hankali abubuwa na ɓata tarbiyya sun yawa cikin duniya kaga wannan yana daga cikin jarabawa da Allah ya mana sashen mu da sashi cewa gashi ana yi ana tunatarwa ana fadakarwa ana bayanan da ya kamata musulmi su dake amma bayanin da aka yi shi na ake bane shi Allah ya kiyaye liyaƙuma sukul jihadi saboda kasuwar jihadi ta tashi tsaye kesa Allah ta'ala kimi kesa Allah ta'ala kimi yake jarraba sashi da sashi wata rana mu kace kace da kafirai wata rana su kace kace da mu saboda dai wannan kasuwar ta jihadi ta tsaya domin kullun cin nasara za mu ya kaga shike kaso sai ta yi sanyi ko ba haka ba me yasa addinin mu yake da sanyi addinin Nijar yake da sanyi saboda kowa musulmi ne. Ba kokarin ne za ka, ba za ka musuluntar da. Duk musulmi ne, wanda ba musulmi mai yan kwarori ne. Ba kokarin ne za ka. Amma da a ce kashi sittin ne ko saba'in muke musulmi, to da kaga muna rikon abin sosai, ko kuma a ce a kashi ma arba'in ne, kashi sittin ba musulmi ba ne, da kaga ana ta kokari. Da kowa sai kaga yana karatu. amma kowa da ya tashi gidansa kowa kowa musulmi ne karatun ne zaka bayan ta kai karatu amma abin da ya jawo mana jahilci addinin mu saboda kowa musulmi ne ba wata gasa dama akwai gasa da ku da wanda ba ku ba shike kara muku kafi ku tashi ku nemi ilimi amma kowa musulmi ne kowa yana sallah kowa yana azumi kowa yana sallar juma'a kowa yana sallar yi yasa malaman mu suke gaishe malamai cikin gajiyar su saboda babu wasu malaman wani addini wanda ake girmamawa bare ka ce kai ne ba in girmama na addini na babu don haka ka girmama wani kanka kake girmama kawai to saboda haka dan wannan kasuwa ta jihadi ta tabbata ta tsayu shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo jarabawa tsakanin tsakaninmu da kafirai wa yahsul al-iman an-nafi kuma saboda imani mai amfani ya faru imanin ikhtiyar imani na zaɓi la imanin ittirar ba wai imani na larura a imanin zaɓi in kaga dama ka yi imani wa man sha fallumin wa man sha falyakun والقهر با إيماني لا أمسع مكا تيلس ولا إكراه في الدين الذي لا يفيد شيء إيمان دا أنت مضى ما بيد فائدة ومن درد كرا بدا مسوى بلي بافي جسا أكي سوكا إيماني سوى لزابك جسا الله يسي لا إكراه في الدين باب تيلس تاوى أشكاء ديني قد تبين الرشد من الغي شريعة تارجة تابعين دقمي دقمتا الله كريم دقمتا sai Allah ta'ala ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha duk wanda ya ceto mai kyau to zai kasancewa yana da wani rabo daga wannan ceton mai kyau ne wa man yashfa shafa'atan sayyi'a duk wanda ya mugun ceto yakul lahu kiflun minha wani kaso na wani laifi daga wannan ceton da ya mara kyau zai kasancewa gare shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah subhanahu wataala ya kasance mai gani ne mai shaida ne akan dukkan komai gaba daya malai yace al muradu bi shafa'ati huna abinda ake nufi da ceto a wannan aya din al mu'awanatu ala amri min al umur taimakon juna akan wani al'amari daga cikin al'amura shi ne ceto ka taimaki ka kama da kai da ƴan uwanka ku taimaki juna akan wani al'amari daga cikin al'amar ke yake ce bari ash-shafa'a anan gurin faman shafa'a ghayruhu to wanda ya ceci wani shi wa qama ma'ahu ya tashi tare da wannan wani nashi al'amr min al-umur min umur al-khair akan wani al'amari daga cikin al'amarin alheri wa minhu shafa'atu lil mazlumin liman zalama yana daga cikin shi belin waɗanda aka zalunta ga wanda ya zalunce su ceto ceton waɗanda aka cuta ka tashi tsaye tare da su sai ka kwato masa haƙƙinsu da aka zalunce su kaga wannan ceto ne wani abokinka ne wata matsala ta faru gare shi aka yi aka tsaye da komisariya ko aka tsaye da ya a birnin jandarmeri ko kuma aka tura shi ma gidan kasu kuma ka bincike abubuwan ka gane lalle dai shi aka cuta ba shi ya cuta ba to sai ka yi tsaye ba ka kumsariya ba ka ina ne ba ka ina ne sai ya hito ko kuma da kai da jama'a abokan shi da mutanen unguwa kun san mutanen kirki ne ku yi tsaye ban da marar gaskiya marar gaskiya kuka yi ba da kyau mai gaskiya ake magana ku ceci mutanen da yake mai gaskiya ne to shine malam yace wa min yana daga cikin shi ash-shafa'atu yin ceto lilmazlumina ga waɗanda aka zalunta liman zalamahum ga wanda ya zalunce su to duk wanda ya wannan kana lahu nasibun min shafa'ati ya kasance yana da rabo daga ceton shi bi hasabi sa'ihi da gwargwadon kokarin da yayi zai samu lada wurin Allah subhanahu wataala wa amalihi da gwargwadon aikin shi wa nafihi da kuma gwargwadon amfanin shi da ya ga dan uwan shi wala yanqusu ba zai rage ba min ajlil asiri daga ainihi ladan wanda yake asalin abin wanda aka je a cita wal mubashir shay'un da kuma wanda ya tashi tsaye ya ga ya cece shi wani abu zai rage daga ladan kowa cikin su kowa za a baki ladan cikakkiya ma'ana da yana da kyawu taimakon juna man kana fi auni akhihi kana Allah fi auni wallahu fi auni al-abdi ma kana al'abdu ya'uni akhi in dai ka tsaya tsayin daka ka taimaki dan wanka to Allah subhanahu wataala yana tare da kai zai taimake ka wa man awana ghayrahu wanda kuma ya taimaki wani shi al'amri min ash-sharri akan wani al'amari na sharri kana alayhi kiflun min al-ithmi zai kasancewa yana da shi ma wani kaso na zunubi bi hasabi ma qama bi da gwargwadon abinda mutum ya tashi tsaye da shi wa wani alaihi da kuma gwargwadon abinda mutum ya tashi ya taimaka a kan shi da mutum baya da gaskiya to ka kyale shi kakka kama mashi in ma kama mai za ka tuka kama mai a matsayin da Allah ya haƙuri a yahi mashi ba wai ka yi tsaye tsayin daga cewa bai gaskiya ba ne alhali kuma ka san ka san baya da gaskiya ba ma ba laifi ka taimake shi ka sa a sake shi a matsayin ne mai laifi ne amma da Allah ya haƙuri wannan shine karo na farko da ka zo ka kama mashi in ya kara ba ruwanka da sauransu ka kayar da mai laifi ne amma ka zo ka yi tsayin daka ka juya abin da tsiya lalle sai an baya gaskiya kuma kai ka san makareci ne wannan baya da kyau ba biya da malam yace a cikin wannan alhasul azim akwai faraitarwa babba ala ta'awuni ala albirri wat taqwa abu sa taimakon juna akan yin alheri da kuma tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa ta'awuni ala albirri wat taqwa wala ta'awuni على الإثم والعدوان والزجر العظيم sannan kuma akwai tsawatarwa babba ala ta'awuni ala al-ithmi wal udwan abu sa taimakon juna akan zunubi da kuma wuce iyaka wa qarrara dhalika bi qawli Allah ta'ala ya tabbatar da wannan da faɗansa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ay shahidan Allah subhanahu wataala ya kasance mai gani ne mai shaida ne hafizan Allah ya kasance mai tsaro ne hasiban Allah ya kasance mai kiyayewa ne mai lissabewa ne halajil amala akan dukkan waɗannan ayyuka duk abin da kai fa yana rubuce wurin Allah ba Allah zai baka labarin shi ranar alkiyama duk abin da ka aikata in ka yi ceto mai kyau to zaka samu kyakkyawan saboda yana rubuce Allah zai faɗi ranar alkiyama kai wannan in kai mara kyau kuma Allah zai baka labari wannan rana wa yujazi kullum la yasniku da ka Allah zai saka mu kowa abin da ya dace da shi Allah ya saka mana da alheri sai Allah ta'ala ya ce wa idha huyitum bi tahiyya Allah ta'ala ya ce idan aka gaida ku da gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to ku gaida mutane da mafi kyau da gare ta auruduha ko kuma ku maida ta inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah ta'ala ya kasance mai hisabi ne akan dukkan komai mala yace at-tahiyya abinda ake ce ma tahiyya hiya lafzu sadim shine lafazi furci magana da ta fito min ahadil mutalaqiyaini daga daya daga cikin mutanen da suka gamu da juna mutum biyu na gamu da kai to lafazin da yake hitawa tsakanina da kai ko daga wurinka ko daga wurina ko gaba ɗayanmu ala wajhil ikram abu sa fuska ta girmamawa wa du'a da kuma fuska ta addu'a to ita ake ce mami ita ake ce gaisuwa ga wannan akan wannan fasarar gaisuwar musulunci ita kadai ke da wannan alheri wanda ba ita ba ta da ina kwana ina yini an tashi lafiya barka da safiya barka da rana ya gajiya wannan duk babu ne ba addu'a ce amma dai gaisuwa ce gaisuwa ce ta al'ada cikin ta akwai girmama an kace mutum ina kwana bisa ga al'ada mu girmama girmama shi ne amma dai ba addu'a ce وما يقترن بذلك اللفظ da kuma abin da yake haduwa da wannan lafazin da ka faɗa min albashasha na ainihin sakin fuska assalamu alaikum ka gaida mutum sunni sakin fuska kai murmushi albashasha wa nahwiha da kuma makamancinta walwala lokacin da zaka gaisuwa tsakaninka da yan wanka musulmi cikin walwala cikin sakin fuska cikin farin ciki da murna ba cikin gincewa ba cikin kame fuska ba kamar za ka gaya ma ɗan wanka mutuwa ko za ka ba shi labarin wani sharri ko wani bala'i da ya sauka gari shi kamata ya kasance fuska alaikum salam wannan shi ake ce maka isuwa lafazi ne wanda yake kunshe da girmamawa da addu'a sannan kuma a lokacin da ake yin shi akwai sakin fuska akwai walwala a cikin fuskan mutunan da ya gamu da ɗan uwanshi musulmi za su gaisawa wa a'la anwa'i tahiyya mafi daukakan nau'uka na gaisuwa na warada bihi shar shine abin da shari'a ta zo da shi min as-salami na yin sallama ibtida'an da farko wa raddan da kuma maidawa idan akwai gaisoyi na na al'ada akwai na addinin musulunci to na addinin musulunci su ne mafi daukaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aga ciki akwai girmamawa sannan kuma akwai mi addu'a da kana cewa Allah ya ƙara aminta da kai Allah ya ƙara ma kwanciyar hankali Allah ya ƙara ma zaman lafiya a ciki Allah ya sa ka ƙara kuɓuta ka tsira daga dukkan wani sharri kaga addu'a ce kai ba ka maida in ka ga dama ka maida irin ta in ka ga dama kuma ka maida wata iri wa alaikum assalam in ka zo kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi kai ma mutum ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi in ka zo kuma sai ka ce wa alaikum assalam duk ɗaya ne fa amara ta'ala al-mu'minina to Allah ya umarci masu imani idza hayyu ko idza huyyu in aka gaishe su bi ayyi tahiyatin kanat da kowace irin gaisuwa aka gaida su an yarudduha su mayar da gaisuwar da aka yi masu bi ahsana minha da mafi kyau daga wannan gaisuwar lafzan da lafazi wa bashashat ka mutum ya ya gaba da kai ma assalamu alaikum sai ka maida mai wadda tun sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah shi assalamu alaikum kawai ce ma sai ka kara wa rahmatullahi wa barakatu haka taka tashi tashi yawa sa'annan kuma ya gamu da kai murmushi kai sai ka yi dariya ka kyalkace da dariya ka gamu da shi ka kame da mai da wadda take mafi kyau au ko kuma in ka ga dama bidda fi zalika irin ta cikin wannan ka gamu da mutum ijma assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam daidai da daidai kenan ya ma murmushi kai ma ka ma murmushi ya kince kai ma ka kince wa alaikum assalam bai kamata ka kince muke ba kincewa bari in gyara tun yanzu ka abinci wa mafhumu zalika abinda wanda yake nunawa annahyu yin hannu an adamin raddi daga rishin mai da gaisuwa bil kulliti kwata-kwata. Mana wannan aya tana nuna mun cewa ba daidai bane musulmi a gaishe shi ya amsa gaisuwa ba. Ta, muna da matsaloli. Ce ka mutum sallama ya amsa. Assalamu alaikum kawai sai ya kyare. kasan matsala ce gaisuwar ka ta addinin ka a gaishe ka da ita amma ka kime da saboda Allah kawai sai mutum ya ne wani sai sai kai ma ire da mutanen da in ya gaida su gaisuwar musulunci ba samu sai ya bar musu gaisuwa kawai sai zo ya wuce ya kyale su haka ba daidai bane gaisuwar nan in kuka amsa ta lada za ku samu ku samu lada kuma ko ya aiki da umarnin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutai ya amsa kawai shi kawai ta kallon ka ma kawai ta kallon ka mare gaisuwan da ba cika amsawa ba gaisuwan da aka rina duk wanda aka rina shi wa an su gaiso shi ko bai kamata a ce musulmi ya rena musulmi ba reni bai kamata ya shiga tsakanin musulmi da musulmi ba ko kana Allah sallallahu alaihi wasallam ce bi hasbi imrin min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim ya ishe mutum sharri kawai a ce ba ka da wani sharri duniya sai wulakantar da dan uwanka musulmi wa zalla ce wannan kada ya ishe ka sharri mana ya ishe ka laifin da zai kai ka jahannama shi kadai a ce ba kare da kowa ba ba ka wulakanta kowa ba sai musulmi dan uwanka mai cikin gaisuwa an aka ce ma assalamu alaikum ka ce alaikum assalam nawa za ka rasawa to nawa za ka samu asara nawa za ka in baka amsa ba lada nawa daraja nawa daukaka girma kusanci nawa za ka samu wurin Allah in ka amsa masu shi ne ce kai kyale shi kai kawai masu kyale kawai shi zai sa babban mutum ya wuce wurin kawai sai ya wuce wuce kaga kawai mutum shi ma yana kallon mutane suna kallon shi ba su ma ba su damu ba dan bai sallama ba saboda kowa ba amsa da su shi ma da ganga zai ga yana kallon su ya zo ya wuce musan mutum ko kasa yana kallon su haka kawai saboda in ya gaida su ba amsa suke kaga irin wannan majalisa ai ba babu alheri ya kamata masu irin wannan majalisa suna zama a gaida su ba su amsa ya kamata su wace Allah ya ce iyyakum wal julusa bi turqat Allah ya ce ku bar zama bakin hanya Zan suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam muzanna ya rasulullah saboda abubuwa da yawa ba mu zama cikin gida ba Allah ya ce to in kun kiya daga cikin ba Allah ya ce ayi in an muku sallama ku maida wannan kenan in za ka zanna bakin hanya a gaira ka ba za ka amsa wato da Allah kuma cikin gida ko ka nemi wani shago ka yi zanne ciki kamar ganin mutane ba zaɓi gaisuwa ce kowa yi ta ka amsa lalar ba kuma shi tashi sunna ce ta ka ce dole ka amsa mai dole saboda ka an baka amsa ba ka yi laifi wurin Allah to laifi nawa za ka ga yi ne saboda Allah garuruwan nan namu da Allah ya cika su da talakawa ne za ka yi ka ce ka ce dole sai mai haske kuma mai hasken guda nawa ne Allah ya kiyaye wa yuqadu min al-ayati al-karima ana dokowa daga cikin aya mai daraja al-hazfu qadaitarwa al-ibtida'i as-salami abu safar sallama fattahiyatu da kuma gaisuwa min wajahi daga fuskoki guda biyu kwadaitarwa akan mutum ya fara sallama a fara gaisuwa adu mamana yace ɗayan su Allah ta'ala amara bi raddiha Allah ta'ala yayi umarni da mai da gaisuwa bi hasana mina da mafi kyawu daga gaisuwa aw mithliha ko kuma da irin ta wadhalika yastalzimu wannan yana nuna yana tilasta annat tahiyyatu cewa lalle gaisuwa matlubatun shar'an ana nema a yi ta a shar'ance an ba da umarnin yin ta ke bai dace musulmi ya wuce musulmi bai gaida shi ba bai dace haɗin dan wanka ba gaisuwa ba shari'a ta ce ka gaida mutane in ka wuce su muna ganewa ko asani na biyu na yustafadu abinda ake iya fa'idar da shi min af'alit tafdil daga af'alit tafdil wa huwa ahsan shine ahsan mafi kyawu da Allah ya ce. Addal wanda yake nuni ala musharakati tahiyya abu sa tarayya ta gaisuwa wa radda da kuma maida ta bil husni da kyawu kama huwa al-aslu fi zalika kama yanda yake asli ne a cikin wannan wa yuzatna min umumi al-ayati al-karima malan yace ana toga cewa daga gabe wanda aya mai daraja ta yi man hayya wanda ya gaisuwa bihalin ghairi ma'murin biha a halin da hali ne ba yi umarni da mai da gaisuwa ba ka ala mushtagilin bikra kamar wanda ya shagaltu da karatun qur'ani ka wuce mutum yana karatun qur'ani kakka mai sallama sai ka yanke mai karatu a ganin sai ka rikita shi ina ce alaikum assalam in ya dawo sai ya rasa ina ne ya tsaya a gani ko makaranci ne ko makaranci ne in ya mai dokan shiga Qur'ani ko kuma da kai zanne yake yana ta tilawar shi yana ta zubar da abin shi in ka mai sallama ya amsa to sai ya sai ya dawo ya ce ina ne ma ya tsaya sai ya dade ya to shi yasa in ka wuce mutum yana karatun alqur'ani ka kyale shi kawai sai in karatu ne irin wannan ana musulu ana shawo dawa ba karatun bane qur'ani ne aka rike aka karanta mi mi mi mi irin karatun da zaka ga mutum bakin titi rabi yana kallon qur'ani rabi yana kallon mutane akwai masu irin wannan karatu kaga wannan ba shagal ya shagaltu da mi shagalce ki da mutane ba da karatun ba dama nan ka san shi da kaga assalamu alaikum kai kai sai zaka ji alaikum assalam dama ba karatun ki Ƙur'anin dai ne aka riƙe gani. A istima'i khutbatin ko kuma wanda ya shagaltu da sauraron hudu ba. Ku kun ji jama'a ko wanda ya shagaltu da sauraron hudubar juma'a mutum zai zo masallaci lokacin hudubar juma'a kaga ya shagaltu da ni da gaida mutane suna sauraron hudubar kai kuma kana assalamu alaikum misali nan waje cikin baidina nan da kuma waje haka bisa hanyoyi ana sauraron mutane sun kashe kunna suna sauraron hudubar shi kuma ya zo yanzu ya zuta ya assalamu alaikum a sai alaikum barka ne sun shiru su kyale shi daga bayan jin daɗi ya ce can gaba juma ka yana ta wallahi alabi an gaida shi ne ya kyale yadda baka san girman Allah ba sai girman alabi ka san an ce ma in ka zo masallaci kana jin wani ba kai shiru a ruwanka shi tunanin shi ya wuce gaba alaji bai gaida alaji ba ka alaji ya ce ya bai rishin kunya to ya ce mana Allah ka bi manzo Allah ka bi masallaci da ba wurin gaishe gaishe ba rana ce fa ranar sa'a ce fa rana ce ta neman sa'a rana ce ta neman kusanci zuwa ga Allah gara ba sa ce Allah ya kawo ka cikin dawo kuma shi da sai ka shagalta da wani abin duniya ka zo wurin mai abin sai to hankalin ka wurin ne shi in an kare sai a yi an kare sallah ka kare addu'o'inka da bukatocinka to alhaji barka ne nawo ne ai juma'a lahiya in kuma ya tafi shi kenan gaba da kari da ku gamu na wani za su taya umara ya ce ma rakiya ce za ya ce ma wanda za a raka ya ce ba na gusuri ya ce ba bari mu taimaka can su ya ce haba ce ba ni shi na yan nuta can Allah za ni ta roƙo ba ta ji can hankali na rabu yana roƙon ka yana roƙon Allah ba na abuna daga nan shi kenan tun daga nan mu rabu kace can wani na je wurin mai abin ne gaba ɗaya na je fa muna je yana tunanin kan tunanin Allah gaba na abuna kawai bai ga mutum ya shagaltar da sauraron hudu ba to nan ma ba mai sallama an ka zo masallaci yana hudu ba kakka yi kowa sallama ka ɗaga kanka ma kawai ka tafi kuma ka ba sai ka yi laifi sai ka koma an tasu daga juwan ladar ka ta rage mai yawa saboda an hana ka dimi kaji aw musallin ko kuma mai sallah ka wuce mutum yana sallah ka mai sallama ba a sallama domin ba zai amsa ma ba yana cikin sallah zai ce alaikum salam wa nahwi zalika ko makamancin wannan amma mai sallah an ba shi dama yayi in mai sallama ya gyara murya ko ce subhanallah daga amma ba zai ce alaikum assalam ba sai dai ce subhanallah ma'ana sallah ne mata kuma aka ce yi tafi ka shigo ga gida ka gaba kowa cikin gida kuma lokacin azhar ko da asar ko magariba assalamu alaikum wani sai ya yi bai gane abin da yake dole sai amsa sallama su kuma mata an aka maza sai ga su hido wasu matan sai su kira sallar su aiki shi kawai in to ne ka kawo a juya baka a dauka daidai yadda aka yi sallah a meda a ci gaba da sallah fa innahu la yutlabu ijabu tahiyyatihi ijabatu tahiyyati ba a buƙatar amsa gaisuwar mutum in yayi a wannan waɗannan halaye da malam wa zalika yusatna min dalika malam yace haka ma ana istisna'i daga cikin wannan min amri shari'i man amara shari'u bi hajri wanda mai shari'a yau umarni da kaurace mashi ayi gaba da shi wa adami tahiyati da kuma rishin gaiso shi shi ma ban da shi zai shiga cikin aya wa huwa al-asi shine mai saban Allah wanda ya kaurin suna wurin saban Allah to ana son ya kaurin suna da zina ko da shan giya ko da shaye-shaye ko da sata ko da cin amana ko da yaudara ko fashi da makami ko kuɗi da ruwa wanda dai dumu-dumu cikin wani aiki wanda kullum cikin shi yake ko caca. Gairu ta wanda wanda ya tuba, wanda kawai shi kullum ya ɗauka ma ba laifi ba ne. Allabi yartadi ubil hajji, amma wanda yake tsawatuwa da gaba da kaurace mashi da aka yi. sai in kaurace mai din za ta yi yauwa za ta amfane shi ya tsawatu ya gane cewa mutane sun ƙi shi lokaci yayi ya cika Allah ta da lokaci ke ita nake ta diba to a kira sallah mala yace wa wal asr shine mai saban Allah ghairu taib alladhi yabtadi'u bil hajj wanda bai tuba ba wanda yana tsawatuwa da kauracewa akwai mutum da yawan kaurace mai zai tsawatu kamar yadda ya faru ga kaf ibn malik da murara ibn rabi da hilal ibn umayya waɗannan mutane guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda basu je yakin tabuka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kaurace musu kan wanda ya kai da su in sun je da mutane ba ka amsa suka tsawatu gabar da aka yi da su ta amfane su sun tuba sun gyaru sun samu ransu cewa ba za su ƙara koma wannan aikin da suka yi ba Allah ce wa ala thalathatin ladina kullif hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayh thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim da saboda haka duk wanda za a kaurace ma ana diwa ga kauracewa za ta fa'idance shi koko za ta kara ingiza shi ya lalace za ka san cewa wannan mutumin kaurace bai zai amfani shi to sai a kaurace idan aka fahimci cewa wannan mutumin kaurace mashi za ta sa ya kara lalacewa to sai a ki kaurace mashi a ci gaba da gaida shi da zama da shi ana mai nasiha yawwa dan wani shi dama haka yake so ko mutanen kirki kuma ya nisa da shi don kuka yi nisa da shi mutanen wani mutane za su yi kusa da shi irin shi kenan mutanen banza waɗanda za su zanke suka shi kai kyali su yi abinka ba irin wannan haka san haka yake to kan ma a fara a tsaya tare da shi a ci gaba da hakuri da jan hankali da nasiha ta Allah ya shirya shi fa inna yujar in zai tsawatu to za a kaurace mishi wala yuhayya ba za a gaida shi ba in an gaishe wala turaddu tahiyatuhu gaiso shi ma ba za a amsa wadalika li mu'aradati al-maslahati al-kubra saboda wato ya ci karo da maslaha mafi girma maslaha shine ne yawa maslaha shine ya gyaru ya shiryu ya bar bannar da yake yi in ba ta haka ba ba zai bari ba to shikenan sai a yi mishi wa yadkhulu yana shiga fi radd at-tahiyya a cikin mayar da gaisuwa kullu tahiyatin ko ta irin gaisuwa ta da hannasu wanda mutane suka samu da ita duk gaisuwar da mutane suka saba ne ta malai ce ta ma ta shiga cikin mi in an gaida ka ka amsa wa ya ghayru mahdurati shar'an kuma ita a shari'a ba hana ta ba shari'a ba ta ce ka yi ta ba to ya halitta saboda ka gaisuwa ta al'ada ta gargajiya mutum ya ce ma ina kwana ce lafiya ne an tashi lafiya lafiya kalo ya gida lafiya kalo sannan ku to kai ma sannan ka a gaishe ku yawa sannan ku da aiki yawa kai sa wannan akwai haramci ciki babu haramci ciki an gaira ka ka amsa ma dai kai ka ka fara da ita a matsayin ka ka san yadda ake gaisuwa to ka ka fara da ina kwanan ku ko ina yinu aka fara da ni assalamu alaikum amma wani wuce kai ce na kwana ce lafiya kan fa innahu ma'murun bi raddiha ayyu umarni da bada irin wannan gaisuwa din jumala wa bi ahsana minha kuma ayyu umarni da bai da ma mafi kyau da gare ta summa wa da ta'ala sanna Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawari wa tawa'ada kuma Allah subhanahu wataala ya tsawatar ya bada tsoro alabil hasanat Allah ya yi alkawari akan aikata ayyuka na lada cewa zai bada gida aljanna wasayyiati Allah ya tsoratar da cewa duk wanda ya muga ya ayyuka Allah zai saka mai da gidan wuta da qaulihi da magana Allah ta'ala inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ta'ala ya kasance wato mai lissafi ne akan dukkan komai masani ne akan dukkan komi wa yahfazu ala al-ibadi a'malahum Allah ta'ala na kiyaye mabayi ayyukansu to abinda ka Allah ya kididdige ma wajadu ma amilu hadira abinda mutane suka aikata za su gan shi ga yanan halacce wala yadhlimu rabbuka ahada thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan kowace rai abinda ta aikata za a kawo mata shi cikakke ba tare da an zalunci kowa ba ta haka duk aikin da kai yana nan tsari wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun asarwa aiki mai kyawu kuka yana nan rubuce za a tsare muku abin ku za a kiyaye muku shi ba sai yiwa haka ba mummuna sagiruwa kanana wa kabiruwa da manya manya karamin labiyan kai abu ya wuce yin kai da nune da zumɗe ko wanda kai dan aiki dan karan yin kai za ka gani cikin littafin aikin karana alkiyama mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha yasa wannan littafin bai ki tare karami ko babba sai ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma'amilu hadira thumma yujazi sannan Allah ya saka musu bi maqtadahu fadluhu da abinda walalan Allah subhanahu wataala ya kumsa wa adluhu da adalcin Allah falala shine kai kadan a kara ma adalci kuma shine daidai da kai a maka duk wanda ya salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin jami'i zai samu lada 27 ko to ba nan za a tsaya ba sai a kara maka kuma ma duk wanda ya zunubi daya Allah zai rubuta mai zunubi dai ba za a kara ba adalci ne inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وحكمه المحمود لكم hukuncin Allah subhanahu wataala wanda yake shayabu Allah ta'ala kara mana imani ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah karba mana asiri duniya da lahira ka samu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana imani ka samu kare da duniya lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da walhalu gaba da ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka raba mu da talauci ya Allah ka raba mu da yunwa ya Allah Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka yafe mana zunuban ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka mana kyakkyawan makoma wanda muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka sa mana jagora gida aljanna ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samanin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين